ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى قوة شاء هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة نادى هكرا دبو دا دليه دا أربعين دبيو wanda ya zo daidai da goma ga watan bakwai a Gregorian kalanda ɗaya. wannan shine kasa ɗinmu na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun karanta wasu baituka da suka zo a cikin ma'arijul qabul sharhu sullamul wusul ila ma'arifatil usul wanda alhafizul hakami Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya rubuta wanda a cikin waɗannan baituka malam ya kawo mana sharuɗan la ilaha illallahu guda bakwai yace al-ilmu wal yaqinu wal qabulu والإنقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب to bayan da muka karanta wannan baiti a takaice muka kuma yi bayaninsa a takaice sai muka yi magana da malam ya a ƙarƙashin baitin ya ce wa qad qayyadat hazihil kalima at-tayyiba bi quyudin thiqal hakika wannan kalma ta la ilaha illallah an ɗaure ta da wasu dabaibayi da wasu ɗaure-ɗaure wanda suke da nauyi amma hiya athqalu ala man adallahu Allah min aljibali waɗannan ɗaure-ɗauren da aka ɗaure wannan kalmar da su suna da nauyi ne amma ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da shi duk mutumin da Allah ya shiryar da shi baya jin nauyin waɗannan abubuwan da aka dabaibaye kalmar da su amma mutumin da duk ya zama ɓatacce tambaɗaɗɗe kafiri ko fasiki ko munafiki to za ka ga cewa waɗannan abubuwan da aka dabaibaye kalmar da su lallai ba sa masa daɗi kuma ba zai iya ɗauka ba malam ya ce wa ashaqqu alaihi hamlu haminas salasil wal aqlal yanayin yadda yake jin su wajen ɗaukar waɗannan sharuɗan wato sun fi nauyi gare shi sama da sarƙa da ukumi abin ɗaura mutane ka san idan aka ɗaura mutum da sarƙa yakan tsinci kansa cikin wani yanayi har ma ya dinga fatan mutuwa da wannan wahalar to mutumin da bai yi imani ba ko bai zama cikakken musulmi ba waɗannan abubuwan da wannan kalmar take da baibaye da su to yana jin su da kunci da wahala irin kalar wahalar da wanda aka ɗaure da sarƙoƙi yake ji idan an ɗaure shi amma sai malam ya ce amma man waffaqahu Hullahu wa hadahu wanda Allah ya dacar da shi kuma ya ɗora shi kan layin shari'a Allah ka ɗora mu kan layin shari'a yace wa yassara lahu subulan najati kuma Allah ya sauwaƙe masa hanyoyin kubuta da hanyoyin tsira وجعل هواه تبعا لما جاء به rasuluhu kuma Allah ya sanya zuciyarsa tana bibiyar me annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi wa mustafahu kuma annabin nan zababban Allah ne fa hiya athhadu alaihi to waɗannan abubuwan da suka dabaibaye wannan kalma ɗin suna da sauƙi ƙwarai da gaske a gurin irin wannan mutumin fahiya afhalu alaihi suna da sauƙi a gurinsa wa aladdu ladaihi kuma suna da zaƙi ma wajen yin aiki da su min al'azbi dulali ko dulali sama da ruwan daɗi ruwa mai zaƙi ka san ruwa mai zaƙi idan kana shan sa zaka je yana wucewa da sanyi kana jin daɗi har kana limsha idanu yace to haka mutumin da duk yake mai imani idan ana gara masa waɗannan ƙa'idoji na kalmar la ilaha illallah to yakan ji su da daɗi ba sa baya jin wani wahala tattare da su me dalili saboda imanin da Allah ya mishi sai malam ya ce wala ajaba to babu mamaki dai idan an faɗa haka ya ce fa wasiyatullahi ta'ala domin wasiyar da Allah maɗaukakin sarki ya yi li ibadihi ga bayinsa gaba ɗaya iya kalimatu tauhidi ita ce dai wannan kalma ta tauhidi kaga ashe idan mutum musulmi ne bai kamata kalmar ta zama tana bashi wahala ba in dai ba munafiki bane duk wanda kaga dokar musulunci tana mar wahala to wallahi ɗayan biyu ne in ma dai ya zama munafiki Allah ya sauwaƙe imma kuma ya zama kafiri gaba ɗaya amma duk musulmi wanda ya sallama wa kiran Allah ya sallama wa kiran manzan Allah wallahi tallahi ba wata dokar musulunci da take bashi wahala a ce kar kai zina ka ji wai har barin zina ta yana wahalar da kai wallahi kai ba musulmin arziki bane a ce kar kai luwaɗi kana jin wai ba za ka iya rayuwa ba sai ka yi luwaɗi kai ba mutumin arziki bane kai ba musulman Allah bane a ce karka yi sata karka yi babake dai karka ci kayan wani karka yi damfara karka yi handama amma kana jin wai ita rayuwa ba ta yiwuwa sai da haka wallahi tallahi kana da tasgaro a cikin imaninka duk muminin arziki irin waɗannan dokokin ba sa bashi wahala jama'a jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku don haka daga kaji cewa ire-iren waɗannan dokokin suna baka wahalar aikatawa wallahi fa fattish imani imanu fattish imanu binciki imaninka yi investigation akan imaninka akwai matsala musulmin arziki idan Allah ya ce a yi yi yake yi in Allah ya ce a bari bari yake sannan na yi daɗin aikatawa yake ji na barin ma daɗin bari yake ji jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana kan cewa musulmi bai dace a ce Allah ya ce ko annabi ya ce ya zama yana da wani zaɓi bayan abin da Allah ya ce ko abin da annabi ya ce ba ko ba haka ba ne ya ce ma kana lahumul khiyara bai dace a ce kana da wani zaɓi bayan abin da Allah ya zaɓa ko abin da manzan Allah ya zaɓa ba sannan ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi bai dace ga musulmi ba ko kuma musulma mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran in Allah da annabi suka ce kaza za a yi an ya kuna lahumul khiyaratu su kuma ya zama suna da wani zaɓi na daban bayan abin da Allah nan ya yanke ko bayan annabin da annabin nan ya yanke to duk mutumin arziki in aka ce Allah ya ce kaza za a yi to ba shi da wani zaɓi ba shi da wani abin da yake jin kuma shi ya fi wannan abin daraja to shi yasa sai ka gwada zuciyarka ka gwada imaninka ya kake ji lokacin da aka ja aya cewa zina haramun ne kana jin daɗi cewa lallai ya kamata zina ta zama haramun to wallahi akwai imani da ƙanshinsa a cikin zuciyarka ya kake ji idan an ce haramun ne cin kayan wani haramun ne nuna ko bayyana tsaraici haramun ne mata su dinga tiƙar rawa a gaban ƙartun banza ya kake ji a ranka lokacin da ake irin wannan idan kana jin ranka yana sosuwa kana jin ƙura kana jin wani abu na jin rahin jin daɗi a ranka fattish imanu fattish imanika tambayi imaninka binciki imaninka akwai matsala wannan shine abin da ya kamata kowa ya ji a ransa cewa lokacin da Allah ke gara dokoki akan bayi ke cewa a yi ke cewa kar a yi ya yake fuskantar al'amarin ya yake jin abu wani daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suna da gona da hi da wani abokin shi sai ya zamanto akwai ruwa da yake zuwa yana shayar da kowanne gona to wancan bawan Allah idan ya zo sai ya tare ruwan a gonar shi ba zai wuce gonar ɗan uwan shi ba noman rani suke yi sai zama idan ruwan ya to sai ta kwanciya a gonar ya ta taruwa sai ya ji ya wadata sannan sai ya sake sai ya tafi gonar ɗan uwan shi wannan mutum ya mar magana ba sau ɗaya ba sau biyu ba sai ya ƙi yadda ya ce ka dinga bari idan ya kwanta a gonar ka ɗan wani lokaci ka yi haƙuri da abin da ya sauwaƙa ni ma a sake wa gona ta ya ce a'a si sai ya ji ya wadata ya yi mar magana na ɗaya bai ji ba ya yi masa na biyu bai ji ba ya yi masa na uku bai ji ba farafa al'amra ila rasulillahi sai ya ɗaukaka ƙara zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da abokina maƙocina a gona yake mu manzon Allah ya zo ya ga gonar sai ya ga rashin adalcin da ake wa wannan ta hanyar tare ruwan a hana shi shigowa gonar wannan sai ta wannan ta jiƙa maƙil ta cika sannan ya sake masa kafin nan shi kuma tasa ta fara bushewa sai manzon Allah ya ce to daga yau an yi hukunci kai ka sha ruwa na kwana ɗaya washe gari ka sake wa wane ya sha na kwana ɗaya in ya kwana ɗaya ka tare ka sake sha na kwana ɗaya washe gari ka sake wa wane ya sha na kwana ɗaya jama'a an yi adalci a cikin wannan ko ba a yi ba an yi wannan bawan Allah sai ya koma gefe yana surutu saboda shi wancan ɗin akwai wata 'yar dangantaka tsakaninsu da manzan Allah sai wannan ya koma yana cewa ai don wannan ɗan uwan manzan Allah ne ya sa annabi ya zo ya yi hukunci na san rai da son zuciya ka duba yadda mutane suke don haka yana zargin annabi muhammad sallallahu alaihi salama da yin son zuciya cewa annabi ya yi hukunci ba na gaskiya ba saboda sai yana dangantaka da wannan kafin ka ankara sai ga mala'ika jibrilu da gudu sai ga mala'ika jibrilu da gudu ya sauko da aya kan cewa fala wa rabbika la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يتفعل وربك نارن سيد أبنجزنك فلا وربك نارن سيد أبنجزنك لا يؤمنون متاني بذاس تقين إيماني تككين إيماني با حتى يحكموك فيما شجر بينهم sai sun saka ka kai ne alƙalin abin da ke faruwa a tsakankaninsu kai ne wanda za ka ce ga yadda za a hukunta kowa ga hukuncin kowa ga matsayin kowa ga yadda za a yi sai mutane sun mai da kai haka sannan su zamanto cikakku masu imani sannan kuma sun la yajidu fi anfusihim haraja ya zamanto bayan kayi hukuncin kuma tsakaninsu ba sa jin wani ƙaiƙayi mimma qadaita daga abin da ka yanke hukunci tsakaninsu wa yusallimu taslima Allah ya ce kai wallahi fa mutane ba za su yi imani hakikanin imani ba sai sun sallama maka matukar sallamawa sai sun mika al'amarin su gare ka matukar mikawa sai sun yadda kai ne mai cewa a yi kai ne mai cewa a bari sai sun yadda kai ne mai cewa ga yadda dokar take ga kuma yadda ba daidai ba sai sun yadda da haka saboda haka jama'a idan har Allah ya ce a yi to kar ka tsaya wani inda-inda ka daure ka cije ka aikata ka yi haƙuri in annabi ya ce a yi ka daure ka cije ka yi haƙuri ka aikata ita zuciyar nan da kake gani daga cikin ɗabi'arta shine ba ta cika yadda da alheri ba sai an danna ta da ƙarfi sannan sai ta karɓi alheri amma in dai za ka bi ta ka lallaɓa ta to lalle za ka samu matsala da ita inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi abat nafsi ta tubu fa mahtiyali idza buriza al'ibadu lidil jalali wa qamu min quburihim sukara bi awdharin ka amsalil jibali yace wa qad nusiba siratu likay yajuzu faminhum man yakubbu ala shimali yace wa minhum man yasiru li dari adnin talaqahu al-ara'is bil ghawali yace yaqulu lahul muhaiminu ya waliyyi gafartu laka dhunuba fala tubali dole sai ka tankwara rai dole sai ka tankwara rai ka saka ta taba Allah eh sai ka saka ta taba Allah Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu da haka ya ce duk wanda Allah ya shirya da shi ya sauwaƙe masa hanyar tsira ya sanya zuciyarsa mai biyayya ga abin da annabi ya zo da shi to wannan shi ne abin da zai fi cancanta ya faru da shi na karɓar abin da Allah ya ce ya ce wala ajaba don haka babu abin mamaki fa wasiyatullahi ta'ala li ibadihi hiyal kalimatu tauhid wasiyar da Allah ya yi wa bayi karankata kaf ita ne kalmar tauhidi alfarikatu bainal kufri wal islam wanda wannan kalma ta tauhidi kuwa ita ce ta rarrabe tsakanin kafirci da kuma menene musulunci qala ta'ala Allah ya faɗa a cikin suratu shura aya ta goma sha uku yace shar'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku daga cikin addini Allahu akbar ashe duk abin da muke a addinin nan akwai buƙatar mu ji daga Allah yake ko daga manzon Allah yake saboda Allah ya ce shara'a lakum Allah ya shar'anta muku min addini na addini Allah ne ya tsara wannan addinin shi ya tsara dokokin nan shi ya tsara duk abin da zamu da sallah da azumi da aikin hajji da komai da ka sani da aure da saki da suna da biki da komai Allah ne ya shar'anta wallahi in ka kuskura ka ɗebo na wasu karti ka zo kana aiwatarwa wallahi za ka je lahira Allah ya ce ka kawo kartin da suka ce maka wannan abin addini ne don ni dai ba ni na faɗa ba waɗanda suka ce ma Allah ne ya ce na yi ko ka yi wallahi ka zo da su gaban Allah idan kuwa ba ka zo da su ba to lallai kuwa za ka yaba wa aya zaƙinta don Allah ba zai karɓa abin da kai ba sannan kuma sannan kuma ba zai baka sakamako ba kuma daga ƙarhe in aka tahi ka tahi zero baka je da abin da Allah ya ce ba wutar jahannama za ka shiga yasa Allah zai ya faɗa mana cikin suratul baqara yace waɗanda suka bi wasu ba su bi Allah ba suka bi wasu ba su bi manzan Allah ba to za ka ga kan cewa a lahira a lahira suna ɗiban ƙwai tara tsinana tsakaninsu da waɗanda suka bi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku suna ɗiban ƙwai tara tsinana Allah ya ce iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا Allah ya ce kadhalika yurihim Allah a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijin minan nar Allah ya ce id tabarra alladhina tubi tuna lokacin da za a yi baran-baran tsakanin waɗanda aka biye musu a wannan duniya minan ladina taba'u za su fatali da watsi da wanda suka bi su waɗanda aka ba a duniya ba akan Allah ba ba akan addinin annabi Muhammadu ba Allah ya ce za su yi baran-baran da wanda suka bi su akan wannan abu wa ra'awul azaba Allah ya ce saboda sun ga azaba sun ga bala'i wa taqatta'at bihimul asbabu duk wata dangantaka Allah ya ce sai na tsinka ta a wannan rana wa qala alladhina tabau waɗanda suka yi biyayyar su cewa Allah law anna lana karratan wallahi da Allah zaka maimaita mana rayuwa fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna da mun yi baran-baran da waɗannan kartun banza kamar yadda yau muka zo muka ce su suka batar da mu suka musa mu Allah ya ce kadhalika yurihim Allahu a'malahum asaratin alaihim haka nan Allah zai nuna musu ayyukansu asara a kansu Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nari kuma da dai billahi allazi ba za su fita daga cikin wutar jahannama ba saboda haka kai hankali kai hankali malami ma mai karantarwa aka ce idan ka kyallara idanu ka gabatar da kai zai yi ka watsar da shi ka yi gaba ballantana gama garin jama'a waɗanda ba su da lahun balle bihim ka biye musu su hallaka ka wallahi wallahi za ka yi nadamar da ba ta da amfani a gobe kiyama a wani guri Allah cewa lokacin da za a yi husuma a cikin wutar jahannama jama'a tsakanin wanda suka ja mutane kan aikin banza da wanda aka ja susuma za ta kauri Allah sai ce la tahtasimu ladayya kai nan fa ba a husuma a gabana ba a kace nace ba musu wa qad qaddamtu ilaykum bil wahi ai na riga da na gabatar muku da narko na ce duk wanda bai bi ni ba zan ɗanɗana masa mugunyar azaba amma da haka kuka watsar kuka ki don haka karna sake jin wani yayi magana yan wuta jama'a idan sun shiga wuta saboda kangarewa Allah sai ka ji sun kwala wa mai gadin wutar jahannama kira wa qalu ya maliku su ce ya kai maliku li yaqdi alaina rabbuka ka ce ubangiji ya kashe mu kawai mu huta ka duba an adam yana gudun mutuwa a duniya amma a lahira yana neman ta ruwa a jallo saboda bala'i ɗan adam baya son mutuwa a duniya jama'a amma a lahira saboda ya ga bala'i zai ce li yaqbi alaina rabbuk ka ce ubangijin ka ya kashe mu qala innakum makithuna sai maliku mai gadin wutar jahannama ya ce kuna nan daram rayuwa yanzu aka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ba mu ikon gyara Allah ka ba mu ikon saituwa zuwa ga da'a gare ka ya Allah maganganun suna da nauyi Allah ka ba mu ikon gyarawa don haka ya ce wasiyar da Allah ya yi wa muminai bayan Allah ya faɗa musu da farko Allah ya ce shara'a lakum min addini Allah ya shar'anta muku daga cikin addini ma wasa bihi nuhan irin abin da aka yi wa annabi nuhu wasiya da shi shine al'anbiya'u dukkanin annabawa gaba ɗaya dinuhumul islam addininsu shine menene musulunci ya sa malamai suka ce duk inda ka ji Allah ya ce na shar'anta muku shari'a irin ta Nuhu irin ta Musa irin ta Isa irin ta Ibrahim irin ta Salihu irin ta Yaqub Ishaqa duka in ka ji Allah ya faɗa haka to yana nufin abin da duk annabawan duniya suka haɗu a kansa shi ne kalimatu la ilaha illallah musulunci musulunci ɗaya suka yi addini ɗaya suka yi annabi isa musulunci ya yi jama'a annabi musa musulunci ya yi annabi muhammadu musulunci ya yi sallallahu alaihi wasallama duk annabawan nan gaba ɗaya musulunci suka yi yasa a wata sura da ya tattara su gaba ɗaya ya ambace su cikin watilka hujjatuna atainaha ibrahim har zuwa ƙarfe inda ya lissafo su gaba ɗaya sai yake cewa walau ashraf da a ce waɗannan annabawan da na lissafo duka za su kirka yace la habita anhum ma kanu na'am ma kanu ya'maluna da a ce za su yi shirka da duk abin da suka aikata ya tarwasa me ya nuna mana ahe akan akida ɗaya suke tauhidi guda ɗaya kalma kwaya ɗaya ta la ilaha illallah musulunci guda ɗaya addini ɗaya annabi yaqub yace id kun am kuntum shuhada shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida sai yace wa nahnu lahu muslimuna annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman yace wa alhiqni bis salihin haka annabawan nan kaf annabi ibrahim kan ma shi ya sanya sunan musuluncin gaba daya yace huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha sunan musuluncin ma annabi ibrahim shi ya saka wa musulmi don haka ba zai yiwu ya sa mana sunan kuma shi ya yi wani addini daban ba haka ne ko ba haka ba da haka duk musulunci suka yi da haka da allah ya ce shara'a lakum min addini allah ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan irin abin da ya yi wa nuhu wasiya da shi shine addinin musulunci shine annabi nuhu yayi shine annabi musa yayi shine annabi isa yayi na fata kuna fahimtar magana wani abin da zai ƙara burge ka shine an gama goge-goge a bible an gama canje-canje an gama birkice-birkicen duka an yi old testament da new testament duka amma wallahi sai allah ya ƙi a goge wasu abubuwa a ciki sai ga wasu abubuwa na musulunci ƙarara ƙarara a cikin bible annabin isa ya yi alwala annabi isa ya yi sallah annabi isa ya yi kalimatu shahada kalmar musulunci ina fata an fahimci magana annabi isa ya tambayi a hawariyawa ya ce man ansari ilallah wa zai taimake ni don mu ɗaya da addinin allah na addinin musulunci qalu نحن أنصار الله وقال الحواريون نحن أنصار الله حواريا سكتي مو زامو تيمك الدين الله زامو تيمك الله زامو آغا زاما كتعيد الدين الله آمنا بالله من إيمان دا الله واشهد بأننا مسلمون كشيء دا فمو مسلمين دا الله النبي يسمى يكينا جماعة مسلمين واشهد بأننا مسلمون saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce irin abin da ne wasiya zuwa ga annabi Nuhu. Wallazi auhaina ilaika da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka, wa ma wasaina bihi Ibrahima da kuma abin da muka yi wasiya zuwa ga annabi Ibrahim, wa Musa da kuma wanda muka yi wasiya zuwa ga annabuwa Musa, wa Isa da wanda muka yi wasiya zuwa ga annabuwa Isa ya ce an dina wasiyar ita ce kowa ya tsaye da menene ya tsaye da addini wala ta tafarraku fihi kar ku rarraba cikin addini ku yi musulunci kwaya ɗaya kuma sunnar annabi muhammad kada a samu waɗannan sun yi can waɗannan sun yi can an dina wala ta tafarraku fihi ku tsaye da addini kar ku rarraba a cikinsa ai mun zo a muƙaddimar mu ta littafin alwajiz fi fiqh sunnat wal kitab al aziz ka je ka nemi kasa tun daga na ɗaya har zuwa na bakwai ina jin ko na takwas mun yi magana akan matsalar sabani haka ne ko ba haka ba da yadda qur'ani ya dinga kwandemin din sabani da yadda malamai suka tabbatar da da'ifancin ahadithul lati dhikrat fiha fadlul furqa duk hadisin da yazo yake maganar falalar rarrabuwa gaba ɗaya malamin suka ce bai inganta ba duk gaba ɗaya hadisan da suka zo suka suna yaba cewa rabuwar kai tana da fa'ida don akwai hadisai da wasu suka ƙirƙiro wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce rarrabuwar kan al'umma ta rahama ce ko iftiraku ummati rahama rarrabuwar kan al'umma ta rahama ce ga kuma Allah ya ce wala tafarraku fatafshalu ko wa tadhhaba rihukum hmm kar ku rarraba za ku watse karfin ku zai kare haka Allah ya ce ko ba haka yace ba to nan kuma annabi ya ce rarrabuwar kan mutane al'umma ce abin nan abin nan rahama ce dan Allah da wannan aya da ta ce kar ku rarraba za ku watse za ku tarwatse karfin ku zai kare da wannan hadisin da ya ce rarrabuwar kan al'umma rahama ce ba a samu cin karo ba jama'a haka ne ko ba haka ba to amma cin karon a ina yake shine cin karon a cikin tunanin wanda ya kawo hadisin da bai inganta ba amma babu inda annabi muhammadu ya ce rarrabuwar kan al'umma rahama ce babu haɗuwar kan al'umma ita ce rahamar allah jama'a kuma haɗuwar fa in an ce a haɗu ba wai kai ka ce to ga yadda za a yi a zo abu naka a haɗu ba a'a haɗuwar akan yadda Allah ya ce a yi da yadda manzan Allah ya ce a yi ne to a nan za a zo fa a haɗu domin sai ya zama babu ra'ayi na babu naka ko ba tunani na babu naka babu hange na babu naka ba nazari na babu naka yanzu da hange da tunani da tsarin wa za a bi Allah da annabi Muhammadu to a nan ne za a haɗu domin idan Allah ya ce mu haɗu akan ra'ayoyin juna akwai ranar da za mu haɗu akwai ranar da za mu haɗu wallahi ba ranar da za mu haɗu me dalili saboda duk abin da zai zo daga ra'ayin wani ba na Allah ba wanda zai yarda da shi duk duniya wallahi kowa zai ji cewa ra'ayin wani bai kamata ya zama ra'ayi ba tunanin wani bai kamata ya zama tunani ba da haka sai Allah ya ce to kowa ya ajiye nasa tunanin da ra'ayin a dawo abu nawa da na manzona ba shi kenan ba magana ta kare ba duk tashin hankali ya kare ba to yayin da muka ibin na Allah muka ibin na manzan Allah muka yarda mu bi ra'ayoyin wasu to sai Allah ya cira haɗin kai a tsakaninmu wannan shine abin da yake faruwa wannan shine abin da yake faruwa shi yasa malam Abdul Wahid Abdul Salam Bali ko mu ce malam Abdul Azim Al-Badawi a muqaddimar sa ta Al-Wajiz ka je ka sake karantawa mun yi kusan sati biyar ko bakwai muna tattauna wannan matsala muqaddima yayi ta musamman domin da yazo yana so ne ya gina littafin akan tsantsar ayoyi na alkur'ani da kuma sunnar annabi muhammadu fikihu ne na sallah fikihu ne na tsarki fikihu ne na ibadat fikihu ne na aure fikihu ne na saki fikihu ne na kasuwanci fikihu ne na aikin hajji fikihu ne na duk wata ibada da ka sani amma a ƙarƙashin ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammadu a ajiye ra'ayin kowa don haka sai da ya doguwar muƙaddima ya yi raga-raga da maganganu na saɓani da kuma rarrabuwar kai sai zo ya gina mutane akan hakikanin me Allah ya ce mai manzan Allah ya ce to amma tare da haka ku sani ya ku al'umma tare da wannan kuma ba wai nassi ne ko kuma wato lazumi ne mutane ba za su taɓa samun saɓani ba domin akwai matsalolin da fi hamaja akwai fage na tattaunawa a kansu to irin waɗannan matsalolin da ba su fito ƙarraba dole sai malamai sun tattauna to a irinsu ne idan an samu saɓani ina fata kuna fahimta ta da kyau to ba zai zama abin mamaki ba in kuma an samu saɓanin to kar wannan saɓanin kuma ya zamanto dalilin rabuwar kai bari mu ba ku misali akwai hadisai da yawa da suka zo suka nuna idan mutum yana halin tafiya yana iya shan menene azumi akwai kuma hadisai da yawa da suka zo suka nuna idan mutum yana tafiya zai iya menene barin azumi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to shikenan tunda wannan fage ya zo da hadisai da suka nuna a iya kaza ko a iya kaza to ashe kenan wanda ya ga wanda yake azumi a halin tafiya ya kamata ya zarge shi bai kamata ba wanda ya ga wanda yake ya sauke azumi a halin tafiya yana cin abincinsa ya kamata ya zarge shi bai kamata ba saboda ya bi wata fatawa ce ta manzan Allah wannan ma ya bi wata fatawa ce ta manzan Allah to sai a samu wani malami sai ya zama shi ya dogara da iya hadisan da suka ce kar a sauke azumi a halin me tafiya sai ya tafi akan cewa shi bai yadda da maganar mai ba shan azumi ba don haka ko kana tafiya kawai za ka yi azumin ka shi iya fatawarsa kenan shi kuma wannan malamin sai ya ce a'a shi fatawarsa idan za ka yi tafiya ka ajiye azumi da ba kuna fahimtar magana saboda hima hadisan da ya dogara da su kenan iya wanda ya fahimta ya dogara da su kenan to yanzu an samu sabani ko ba a samu ba to irin wannan sabanin kai da kasancewa akwai hadisan da suka goyi bayan wannan akwai hadisan da suka goyi bayan wannan zai kamata su raba maka kai ko su raba ma hankali bai kamata ba ina fata kuna fahimtar magana to irin waɗannan matsaloli wanda an samu hatta musulunci ya ce a yi kaza ko a yi kaza don an samu malamai sun rarrabu ko wannan ya ba da fatawar kaza wannan ya ba da fatawar kaza gwargwadon yadda ya fahimci al'amura to wannan bai kamata ya zamanto dalilin saɓani ba to sai malamai suka ce a ƙarƙashin wannan idan kai Allah ya haska ma ka gane hakikanin abun to kar ka tsaya ɓata lokacinka wajen cewa wane ne mai gaskiya ko wane ne a'a tunda hadisai sun zo akan matsalolin guda biyu to kai sai ka duba kuma ma da yawa daga cikin irin waɗannan masailin zaka samu akwai akwai rinjayar da magana yanzu rinjayayyar magana wacce ta fi samun ƙarfin dalilai akan wannan matsalar ita ce ajiye azumi a halin tafiya li'umumi qaulihi ta'ala saboda gamammiyar faɗin Allah da take cewa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son ku da sauki baya son ku da wahala dan Allah a cikin yin azumi a halin tafiya akwai wahala ko babu to Allah ya ce yana son mu da sauki baya son mu da wahala jama'a kuna fahimtar magana da haka sai kaga cewa rinjayar da sauki azumin yafi akan rinjayar daukar azumi ga wannan hadisi ya zo cewa mun yi tafiya tare da annabi muhammadu a cikin azumin ramadana mai azumi baya aibanta mara azumi mara azumi baya aibanta mai azumi jama'a kuna fahimtar magana to shikenan yanzu wannan hadisin sai ya nuna kowanne kana iya yi to ga kuma ga wani hadisi sai ya zo sai aka samu wani mutum qad dhullila alaihi ammar inuwa wa yurashu alaihi alma'u ana ta yayyafa mishi ruwa manzo Allah ya hango dandazon mutane ya ce waɗancan me suke yi ne aka ce ai suna wani fifita ne suna watsa masa ruwan sanyi annabi ya ce me ya faru suka ce azumi ya ɗauko kuma yana halin tafiya annabi ya ce laysa min albirri asyamu fi safar baya daga cikin nagarta ka san ba za ka yi azumi a halin tafiya ba kuma ka ɗauko shi jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku to yanzu kaga wannan matsala ce wanda akwai maganganu na malamai maganganun ko me ya jawo su shine ire-iren waɗannan hadisan wanda wasu hadisan sun ce a tafi da azumi wasu hadisan sun nuna kar a tafiya da azumi to da Allah mu ajiye wannan mu dawo kan mas'alar da ittifaqan babu sabani kuma kawai sai a zo a yi sabani dan Allah ba za a gane akwai son zuciya ba yanzu da Allah dora hannu akan kirji wanne ne sunna tsakanin dora hannu da saukewa dora hannu akan kirji shine saukewa a cikin sallah babu hadisi ko kwaya daya na sha faɗin wannan maganar kuma na ƙalubalanci duk wanda ya ce ba haka ba ya kawo min har yau ba wanda ya kawo babu hadisi ko ƙwaya ɗaya da ya ce a sake hannu a ne a sallah to dan Allah wanda yake sake hannunsa a sallah da suna an samu saɓani dan Allah bai tuti malaman sunna ba jama'a bai yi adalci ba ba gaskiya ba ne ba maganar saɓani akan ɗora hannu ɗaya akan ɗaya akan kirji ba saɓani annabi cewa yayi hadisin kuma fa yana cikin muwadda ta imamu maliku domin duk masu cewa haka suna ikirari da cewa su mabiya waye ne maliku ne malikiya suke bi to sai ga hadisi a cikin muwadda ta imamu maliku annabi ya ce abubuwa guda uku mu annabawa kaka ba wai annabi muhammadu kawai ba dukan mu annabawa sunnar mu ne ya ce na farko shine gaggauta bude baki a halin shan ruwa na biyu shine jinkirta suhur a lokacin suhur na uku ya ce shi ne ɗora hannu ɗaya akan ɗaya akan menene a kirji a cikin sallah ya ce wannan ba ni annabi muhammadu ba kaf annabawan allah wannan sunna su ce to da allah sai mutum ya zo ya ce maka ai akwai hadisi a cikin nail auta akwai hadisi a cikin kaza wani maganar wallahi larabci ne wani kawai sai a ce hadisi ne ba hadisi jama'a to kaga yanzu sai wani yazo ya ce maka wai an yi sabani don haka duk wanda ka gani ya ɗora hannu akan kirji karka ce masa komai wanda ka ga ya sake karka ce masa komai a'a wanda ya ɗora hannu akan kirji shi yayi sunna wanda ya soke kuma yayi bid'a kawai shine iyakarta kenan amma misali idan ka zo sallama guda biyu ayi ɗaya a nan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko sai kuma ka samu wani yayi ɗaya ya tsume assalamu alaikum bai sake yin ta biyu ba sai ka ce daidai ne shi da ya haka sunna ne wanda ya kwaya biyun ma menene babu sabani haka ne saboda duka hadisai sun zo akan haka to yadda fa matsalar take kenan galibi abubuwan da zaka ji an ce an yi sabani nan idan ka ɗauko sai ka ga abubuwa ne waɗanda wato ba wai sabani aka yi ba a'a tun asali ma wannan bangaren babu hi a musulunci kawai wasu ne suka ce dole sai an yi amma wanda zaka ji an yi sabanin zaka samu duka suna da dalilai a Qur'ani ko kuma a hadisin manzon Allah saboda haka jama'a mu ba abubuwan nan a hankali za a fahimce su insha Allah ta'ala Allah ya shirye da mu dan haka yake cewa shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa yace an aqimu ad-din a tsaida addini wala tatafarraqu fihi kar an raba cikin addinin Allah kowa ya tsaya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo a cikin suratul shura kamar yadda muka faɗa aya ta sha uku sai malam yace wa hadhihi shurutu hiya to ga sharuɗan la ilaha illa Allah guda bakwai zuwa takwas har ma zuwa tara domin wasu malamai sun ƙara abin ya koma guda tara maimakon guda nawa guda bakwai so za mu zo mu ji sauran guda biyun menene to ga su malam zai fara su ɗaya bayan ɗaya tare da bayani ayoyi da hadisai sai ce a sharɗul awwal al'ilmu sharaɗin farko na la'ilaha illallah shi ne al'ilmu a san la'ilaha illallah jama'a a san la'ilaha illallah malam ya ce al'ilmu bi ma'ana la'ilaha illallah sani dangane da ma'anan la'ilaha illallah na fiyan yadda take koya cewa babu wani abun bautawa sai waye wa ithbatan da kuma yadda take tabbatar da bauta ga waye ga Allah sai ce ilman yunafi aljahala irin ilimin da ke kora jahiltarta kasanta sani na hakika ka san bahaushe ma idan ya san mutum sai ya ce na san ki ba sanin shanu ba ko ma'ana ya san ki hakikanin sani to ka san sanin la ilaha illallah hakikanin sani qala ta'ala malam sai fara daure maganarsa da aya jama'a kun ji mu yadda muke addinin mu ko ai ko sani sabulu ya yi magana ya ce aikin mutum a bar ya bar shamai kai don kada a gane ba nashi ne ba ko ba haka ba ne ma'ana mu aikinmu shi ne mu ja aya mu ja hadisin manzan Allah daga mun ce kaza sai mu ce Allah ya ce amma haka kawai mutum ya zo ya zauna jama'a ya ta zuba muku surutu su ta bakin na malamin malamin sai ya ce su su ru ru tu tu ba wata aya ba hadisi kawai ya ta zubo zance kuma ku yi ta sauraren shi yanzu dan Allah idan fa'ida ce akwai zancen da ya kai na Allah fa'ida in ilimi ne akwai zancen da ya kai na Allah ilimi in alheri ne akwai zancen da ya kai na Allah alheri to kawai mutum ya zo ya ta zubo larabci malam law kana kaza la lazima al-amru an yakunu kaza wa kaza wa kaza law kaniyat ba aya ai kana ce mana kaza sai ka ce saboda Allah ya ce kaza to musulmin arziki sai ka je yana ƙara nutsuwa saboda ya san ba magana ka kake faɗa mishi ba ba ra'ayin ka kake faɗa mishi ba ba so kake ka kai shi ka baro shi ba jama'a haka ne ko ba haka ba amma ka zo kai ta maganganu kai ta maganganu kai ta maganganu sai a lissafa maganganunka gaba ɗaya da larabcinka sai a ji ba aya ƙwaya uku masu kyawu ba hadisin annabi ƙwaya uku masu kyawu kuma ka ce wai dole sai an bi ka eh ba haka ake yi ba an gane maganar da kyau ko wallahi mu idan dai akan aya ne ko hadisi ko karka tausaya mana ka ce mu kawo maka aya kawai karka tausa karka ji tausa in ka ji tausayi mu kai aikin banza wallahi ina muna yin magana ka ce malam ba mu aya muna yin magana ka ce ba mu hadisi in kai mana haka mu shine ka burge mu wai kana tausaya mana akan jan aya wallahi tausaya wa kanka Allah ya ji kan shata an gane maganar da kyau ko i wallahi sai muna yi muna ka san waɗannan mutanen akwai su da basira fa shata da ya zo yana waƙar wannan sarkin daura na gaishe da bashar ɗan musa mamman mai mulkin daurawa ya ce wai da ya zo ya ga sarkin daura yana zubar da nerori yana kyauta yana ta zubar da kuɗi ya ce har tausayi yabban na fata an fahimta sai sarkin daura ya ce in dai ka kyauta ne shata kar ka ji tausan sarki to shi ma sarkin daura kuma sai ya ga shata yana ta zuba waka yana ta buga ganga yana zubo kalmomin waka ya ce da ya ji shata yana zubo waka yana ta abin nan ya ce wallahi har tausayi yabban sai shata ya ce in dai ga waka ne sarki kar ka ji tausayin shata to wallahi haka wallahi in dai aya ne ko hadisi ko wallahi kar ka ji tausayin maka tambaye mu aya ko hadisi ba mu da matsala insha Allah ta'ala in dai muka yi magana ka ce mana mu kawo aya jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu da haka sai ke cewa fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah lallai yadda lamarin yake ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba wa ba in ba Allah ba Allah shi kaɗai ne cancanta da bauta an gane maganar da kyau wannan ta zo a cikin suratu Muhammad aya ta goma sha tara wa qala subhanahu Allah ya sake cewa wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk waɗanda suke kira koma bayan Allah da wanda suke bauta koma bayan Allah da wanda suke bin maganganunsu koma bayan Allah ba sa fa iya mallakar ceto a gobe kiyama dama mai mutum yake nema a lahira jama'a ceto Allah ya cece shi daga azaba ya kai shi menene zuwa ga rahama to sai ka je ka kama ba inda ba tashar ba sai ka je ka rike igiyar da za ta tsinke maka ba za ta kai ka ba Allah ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a wallahi wanda suke kira koma bayan Allah ba sa iya mallakar ceto a lahira illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida da al haqqu al haqqu ai bi ma'ana man shahida bi la ilaha illa Allah an gane maganar da kyau ko shine malam da kansa sai fassara ai shahida bi la ilaha illa Allah mutumin da ya shaida la ilaha illallah shi kadai ne zai iya ceto a gobe kiyama wa hum ya'lamuna ay wa hum ya'lamuna la ilaha illallah kuma sun san ma'anar la ilaha illallah sun shaida da la ilaha illallah kuma sun san menene ma'anarta jama'a kun fahimci maganar da kyau ko ay ya'lamuna bi qulubihim ma'ana ma nataqu bihi bi alsinatihim sun sani da ba da zukatansu abin da suka furta da menene da harshensu zukatansu sun yarda sun fahimci sun gane abin da bakinsu ya furta shine kalmar la ilaha illallah wa qala ta'ala Allah ya sake faɗa cikin suratu ali imrana aya ta sha takwas ya ce shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta abota masa saiwa sai Allah ku duba shi yasa malamai suka ce kamar yadda Muhammad bin Salihul Uthaymin ya faɗa a cikin littafin sa al-ilmu farko farkon kitabul ilm sunan littafin al-ilmu ilimi in kana so ka san ka'idoji da dokoki da sharuɗa da albarka da alherin ilimi ka ɗauki al-ilmu ka karanta malamin mu malam Musa Adam mai ya sauke mana hitun daga bango har bango Allah ya saka mishi da alkhairi in ka je ka bi wannan littafi wato za ka san cewa ilimi ba karaman alheri ba ne to a wannan littafi fadilatu sheikh muhammad bin salihul uthaymin allah ya masa rahama yake cewa kaga ka duba mafi girman shaida a duniya fa ita ce shaidar menene la ilaha illallah da allah ya tahi dan ya nuna mutane girmanta sai ya ce shi da kansa ya shaida ba wanda ya cancanta abota wa sai shi ma'ana shahidtu anni la ilaha illa ana in ji allah kai ka san magana ta wuce tunani fa wallahi maganar babba ce amma fa sai ka san girman kalmar sannan za ka gane girman magana duk duniya babu abin da Allah ya kafa shaida a kan kansa in ba wannan kalmar ba ya ce na shaida ni Allah ba wanda ya cancanta abota wa sai ni in ji Allah la ilaha illallah Allah shirya da mu Allah ba mu ikon aiki da wannan kalmar to inda abin zai burge ka sai Allah ya ce wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida ba wanda ya cancanta abotawa sai wa sai Allah to yanzu mala'iku bi shahadatin lahi hum ashabu tauhidi wal aqida mala'iku da shaidar Allah su ma abota tauhidi ne da aqida Allah ne ya ba da shaida akan su an gane magana da kyau ko sai Allah ya ce wa ulul ilmi na uku shine mutanen da Allah ya ba su ilimin la ilaha illallah kuma suke aiki da la ilaha illallah domin ka lura anan da Allah ya ce wa ulul ilmi ba fa yana nufin malamai kawai ba domin malamai nawa ne wanda suke malamai amma ba su yadda da la ilaha illallah ba imma dai maganganunsu sun warware imma aikinsu ya ne ya warware yanzu da Allah audu jabberi ya yadda da la ilaha illallah jama mu faɗa junan mu gaskiya mutumin da yake cin zarafin addun wanda ya da la ilaha illallah zai ci zarafin manzon Allah ya ɗauko hadisi a Bukhari ya murda fassararsa ya karkata ma'anar shi ya lankwasa abin da aka faɗa don ya samu kafar zagin annabi Muhammadu wannan ya yarda da la ilaha illallah ya ɗauki hadisi ya murda shi da ƙarfin tuwo don ya zagi sahabban annabi muhammadu ya zagi matan manzan Allah wannan yanzu ya yarda da la ilaha illallah to amma fa malami ne ko ba haka malami ba ne malami ne don haka kar ka ɗauka wai tsantsar karatu ake nufi a nan ko da Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sani dai masu tsoron Allah cikin bayinsa su ne malamai to ba ana nufin malamai masu ba da ilimi ba a'a al'ul wato innama ya shallaha min ibadihi sani dai wanda suke da tsoron Allah daga cikin bayin Allah al'ulama'u bi ma'ana la ilaha illallah su ne wanda suka san kalmar la ilaha illallah suka aiki da ita ko da ku ba su da ilimin da za su karantar da jama'a dan ya kamata an zo a dinga wannan fashin bakin jama'a kuna fahimtar magana domin inda a ce iya kasancewar ka malami kadai zai iya sa ka fa'idantu da wannan to da wasu munafukan malamai waɗanda muke ganin su a duniya a yau wanda suke amsa sunan malanta amma wa hum min al-ilm al-haqiqi bura'a da su da ilimin gaskiya sun yi baran-baran to da sun shiga cikin wannan da'ira haka ne ko ba haka ba amma da ya zamanto ana magana ne akan wanda suke da ilimin Allah suke da ilimin manzan Allah suke da ilimin la ilaha illallah na gaskiya to ko kai ko ni ko shi kowa da kowa da dukkan mu nan wallahi in mun fahimci wannan ko muka yi aiki da haka Allah muna iya samun matsayi a gurin Allah sama da na wasu waɗanda ake ganin su manyan malamai a duniya saboda su karatun kaɗai suka tara bul'amu ɗan ba'ura ma ba ilimi yayi ba jama'a amma me Allah ya ce watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu fa mathaluhu ka mathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath malami ne Allah san da ya buga misali da shi da Allah ya tashi ma buga misali da shi sai ya bahi misali da misali da dabbar da tafi kowace wulakanci a duniya ita ne kare wanda annabi Muhammadu ya ce idan ya tsoma bakinsa a cikin filet ɗinka ko a kofinka ya yi lallagar ruwa kafin ka sake zuba wani abu ka sha sai ka wanke kofin sau nawa sau bakwai yace wa afiru ku sami na tabi turabi jama'a kun fahimci magana saboda haka kar wani ya roɗe ka wai yana da ilimi wallahi ya je ya hallaka ka kai taka tsantsan ai annabi ya faɗa akwai du'atun ala abwabi jahannama akwai wanda za su zo nan gaba masu da'awa ne amma annabi ya ce akan gabar wutar jahannama suke annabi ya ce ku yi hankali da lamarin su za su higa wuta kuma za su danna ku a ciki kuma jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa lalle ba wanda ya cancanta abota wa saiwa sai shi sai ce wal mala'ikatu mala'iku ma me yasa Allah ya da mala'iku saboda la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu la yafturu suna tasbihi dare da rana ko dare da rana ba sa kakkautawa ina fata an fahimci magana sai ce wa ulul ilmi da wanda suka san la ilaha illallah bi ma'ana suka san kalmar kuma suka yi aiki da ita sai Allah ya ce qa'iman bil qisti yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa kaga sai Allah ya sake maimaita kalmar yace ba wanda ya cancanta da abautawa da gaskiya sai shi al-azizu Allah shine mabuwayi al-hakimu Allah shine mai hikima an gane maganar da kyau ko to ina ganin lokaci an nuna min lokaci don haka ina ganin za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci kuma ina da dan uzuri dama don haka abin da muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu a cikin ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harfe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana Allah ya sa aljannar firdausi ta zama koma a gare mu ubangiji madaukakin sarki ya shirye da mu kafin na tsaya a